أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta EKS ko IKS ta wato Islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih sunna TV kenan. Muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku. Wato a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa nasoshi wannan shine darasinmu na 83. game da masu bibiyar mu sun kamar yadda suka sani cewa muna tafiya da littafi guda biyu littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na al-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shankiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi muna bin jerin ayoyi ne kuma muna cikin suratul a'raf a jerin ayar da muke akanta wato cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid ne zamu tashi a ƙarƙashin matsala ta 321 an gane ko a nan za mu tashi insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya Malam ya ce fa in ƙila idan aka ce, kaifa ƙala, ya aka yi Allah ya ce, wa nudu za a kira su su ’yan aljanna, an tilkumul janna, wannan an ana kiransa tafsiriya, kenan ta fassara abin da ake wato kira. Wato an tilkumul janna, tilkum waccan, ta ku ce aljannatu ita aljanna. An gane ko idan za mu yi fassara zaure za mu ce sun ce waccaninku, Uristumuha an gadar da ita gare ku, bima kuntum ta'malun saboda abin da kun kasance kuna aikatawa, a nan gidan, wato a gidan duniya kenan. Malam ya ce to al'araf aya ta 43, malam ya ce wal mirasu in an ka ce abu gado ne, ibaratun ana nufin amma yantaqilu min mayyitin abin da yake cirata daga mamaci ila hayyin zuwa ga mai rai, wa huwa mafqudun huna, to kuma wannan ba a same shi ba. ma'ana da an ka ce an gadar da 'yan aljanna suwa suka zauna a cikin aljanna suka mutu an gane ko sannan an ka gadar da ita ga wato 'yan aljanna ga 'yan aljanna waɗanda suka shiga kaga babu wasu al'umma da ta rayu cikin hatta mutu shi da abin da malam yake son ya ce ko kuma a ce a suwa suka zauna suka fita suka barta daga cikin mutane in ma mun ce annabi adamu ya zauna to annabi adamu ai ba shi kadai ne zauna ba aljanna gaba ɗaya zauna cikin ta ba balle a ce abin nan aqida ta ahli sunna kuma aljanna akwai ta ita ce wanda ya zauna cikin ta ba wata aljanna ce a duniya ba dan Allah ya ce uiddat lil muttaqin an yi tattalin aljanna ga masu jin tsoron Allah fi ilma duniya an riga an yi tattalin ta kenan aljanna har yanzu akwai ta aqida ta ahli sunna wal jamaa da ita da wuta uiddat lil kafirin ita ko wuta an yi tattalin ta ga kafirai kenan an riga an yi su ba waɗanda ga cewa ba sai an je lahira za a yi su malam yace to kulna zamu ce huwa ala tashbihi ahli janna za a kamanta ‘yan aljanna wa ahalin nari da ‘yan wuta bilwarifi da mai gado wa bilmaurusi anhu da wanda aka gade shi. Wa zalika, malin ya ce abin da yasa aka yi wannan fassara an Allah ta'ala khalaqa fil jannati manazila lil kuffar. Allah ya halicci gidajen ‘yan wuta tun da zuriya annabi Adam wato gaba ɗaya kowa na da wurinsa. Ala taqdiril iman akan in an kaddara sun yi imani. Faman lam yu'min minhum duk wanda bai yi imani daga cikinsu ba ja'ala manzilahu li ahlil janna Allah zai bada wato wurinsa ga 'yan aljanna masaukinsa. Athani na biyu waɗansu malamai suka ce anna nafsa dukhulil janna bi fadlillah dama shiga aljanna na an ce nafsu ba rai ake nufi ba a'a shi kan shi shiga aljanna bi fadlillah da falala Allah ne wa rahmatihi da rahmatsa min ghairi iwadin ba tare da abin da zaka ba Allah ba aikin da zaka yi bai isa saka aljanna ba shi yasa hadisin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce babu wanda zai shiga babu wanda zai shiga aljanna sai da rahama Allah sahabbai suka tambaye manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam haka yace hanni sai dai Allah ya lulube ni da rahamarsa kenan aikin ka bai isa saka aljanna ba don idan aka ce a auna ni'imar Allah da Allah ya ma baka iya lissafa ta balle ma ka biya shi yasa waɗanda suke son su karanta hadisi su ce to Allah ya ce bima kuntum ta'maluna a'a nan ba ana nufin aikin da kai ya isa ba a'a Allah ne ya gada ma ya baka dan ni'imar Allah kai baka isa ka biya Allah ba balle haka samu aljanna sannan in ma an ce za a biya a hankalci kayi shekara 60 kana bauta ma Allah to an kai ka aljanna ka zauna dindindin khalidin fiha abada da in kai shekara 60 sai a fitar da kai ko da muqaddar ta shekara 60 kayi ibadar da ma tattancanta a karbe ta in ba da rahama Allah ba malam yace min ghairi iwadin ba tare da ya abinda ka bayar ba wato na kambacin madadin abinda za a karba gare ka fa ashbaha al miras sai yayi kama da mirasi gado wa in kanat darajatu fiha bi hasbi al-a'mal cewa tare da cewa su darajoji tare da aiki ne kinan sai zaman to Allah ya ga dama ya gada da kai aljanna amma daraja ta aikin ita ce kawai Allah ya ga dama ya ba mutane wane yafi wannan wane yafi wannan to anan akwai abubuwa guda biyu da ya kamata na ƙara a ƙarƙashin wannan a wannan aya ko in ce guda uku na farko da inda aka ɗauko wannan aya wani du an tilkumul janna farkon ta wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah Imam Ibn Amir ya karanta ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah babu wawun dalibin ilimi mai karatu alqur'ani kai je ta qira'a ba kawo wawun ba in dai qira'a ce ta Ibn Amir ya zabura ya ce a'a kaza a'a cikin alqur'ani sai ka san qira'o'i wani wuri an ƙara kaza wani wuri kaza babu shi kada ka je baka san ilmul qira'at ba ka tuntubi malamai ilmul qira'at baka ce an yi kuskure cikin kaza wanda irin wannan yana da bincike kuma akwai abubuwa da sai malaman da suka yi takhassus a cikin ilmul qira'at ko malaman da suka san ilmul qira'at za su yi bayani kan wannan wannan ya kamata mu kawo shi abu na biyu da an ka ce an gadar da su hadisi ya tabbata cewa hadisin kadiba cikin musnad na Imam Ahmad na Abu Huraira cewa duk dan wuta in zai mutu ƙarƙashin ayat cikin suratul zumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa dan wuta za ka ga za a nuna masa wurinsa na aljanna lokacin da zai mutu da ya yi imani shikenan sai a karɓi nasa saboda ya ƙara bakin ciki dan aljanna kuma za a nuna masa wurinsa na wuta da ya kafirta sai a nuna masa wurinsa na aljanna sai ya ji daɗi ya ƙara jin daɗi dan an taqulu nafsun ya hasrata ala man farattu fi jambillah kamar yadda ayu suka bayani to wannan yake nuna to su hadisin ya faɗi za a nuna masa wurinsa to shin an gadar da su waɗannan wuraren na farko gado nan ba ana nufin ba kamar yadda Allah ce inna nahnu rasul ard mu za mu gari kasa ba ana nufin Allah yana gado ba tunda kasar ta Allah ce dan ba mu iko ne da dukiyar da dukiyar da ya ba mu to ya an ce yana gado a an yana nufin Allah za ta koma a hannunsa ba tare da wata mallaka ta ku ba dan ba ana nufin Allah yana mutuwa ba wannan na farko kenan na biyu da ake nufin gado ba ana nufin tamu bace Allah ya gada dan da mata Allah subhanahu wataala ce to nan uristum wara kace an gadar da ku ko da za a ba 'yan aljanna wurin 'yan aljanna ma'ana 'yan aljanna za a ba su wurin 'yan wuta an gadar da su wannan wurin to Allah subhanahu wata'ala ne ya ga dama ya gadar da su ina fata ana fahimta ta amma ba dan malam wasu daga cikin malamai musamman Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace bai dace a fassara wannan aya ba dan yace bima kuntum ta'maluna da abin da kuka aikata to in ko abin da kuka aikata ne to za a ba ku wurin da kuka yi aiki ne kenan ba wannan wurin ba za a gadar da su da sunan abin da suka yi aiki kenan bai dace ba a fassara wannan hadisi da wannan aya waɗansu daga cikin malamai suna ganin a'a da an ce bima kuntum ta'maluna a'a asali da ba ku yi aiki na imani ba da Allah ba zai gadar da ku ba don aljanna wanda ta shigar ta sai mai tauhidi to saboda tauhidin ku Allah ya baku ba wai ana nufin a'a nan ba ayyukan da kuka aikata gaba ɗaya dan ayyukan ku ba za ku ba za su baku ba amma tauhidi ke sa a shiga aljanna Allah ya gadar da kai to sai a ƙarshe kishiyar wannan akwai wata mas'ala mai hatsari mas'ala ce to su 'yan aljanna an gadar da su gidajen 'yan wuta to su 'yan wuta da an kace an gwada ma 'yan aljanna wurinsu wato an gwada ma ɗan aljanna wurinsa na wuta amma ba a sa shi ba to wa za a bashi a cikin 'yan wuta 'yan wuta za a bashi to kaga nan mas'ala ce kuma Allah ya ce ba zai zalunci kowa ba to waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa to su 'yan wuta ba sai an gadar da su da 'yan wuta ba azabar su daidai da su za a yi musu tunda wala yazlimu rabbuka ahada wasu kuma suna ganin a'a ko da an ƙara zafin wutar saboda an san cewa ba za su taɓa yin imani ba daidai ƙarin kafircin su daidai wato ƙarin azabar da Allah zai yi musu hura musu wuta da zai yi don ya san ba za su taɓa yin imani ba kenan ko yadda gada ma zai musu azaba to nan kuma bima kuntum ta'malun alba'u wagga ba wato ba'un ce ta muqabala ba domin ba'un tana ɗaukar ma'ana fiye da goma a larabci yana daga cikin abin da ke kira zuwa ga ɗalibai dama ka san wanga harafi ma'ana nawa ke ɗauka kuma a nan wanne ake nufi shi yasa kada ka sa tsammanin aikin ka zai biya ka kamar yadda yan qur'aniyun ko waɗansu daga cikin masu fasara suka ce to ai aikin ka ne zai sa a saka aljanna kenan babu zancen a ce a ceci mutum a'a babu zancen a cece ka aikin ka bai sai saka aljanna ba kuma masu waɗanda aikin su yarin jayi na ƙwarai yarin jayi mummuna su za a cece su ne dan saboda su samu babban matsayi waɗanda kuma dama wuta za su misali aikin su mummuna da nagari ya zo ɗai an kai su a araf za a cece su a kai su aljanna da rahama Allah waɗanda kuma aikin su na sabo suka rinjayi munanan ayyukan su karin jayi nagari aka kai su wuta ko da an babbaka su misali in an ga dama za a cece su ko kuma in an kai su wuta bayan an kona su za a fitar da su kamar da nasu shi suka tabbatar da wannan indiya akwai tauhidi aqida ta ahli sunna to waɗannan su yanzu ai da an kace bima kuntum ta'malun ba ana nufin duk wanda ya shiga aljanna ba yayi aikin da ya cancanci ya shiga aljanna nan wannan ba'un ba ana kiranta ba'ul muqabala ba sunanta ba'u thamaniyya in ji ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sunanta ba'u thamaniyya ba'un ce ta saye da sayarwa me ake nufi da ba'u thamaniyya idan yanzu na je na sai kaya mota misali ko na je na sai gida ko sutura zan ba mai kuɗi kuɗin gida ko kuɗin sutura lokaci ɗaya amma zan yi amfani da wannan gida misali shekara arba'in ko hamsin mai yiwa ma zan mutu in bar ma ƴaƴana mai yiwa ƴaƴana za su mutu su bar ma jikokina shekaru aru aru amma rana ɗaya ni bashi kuɗin to ai kuɗin ba za su wato yi tsawon jimawar da wannan gidan zai yi ba to don haka aikin da kunka gabata saman ne Allah zai baku falala ne ya baku abin da ya yi niyya na falalarsa ba wai don saboda kun iya biyan aikin da za a yi muku ba shi yasa ɗaliban ilimi ina kira har yanzu gare mu a matsayin mu na ɗaliban ilimi a rinka dagewa wajen bincike saboda sanin yadda za a maida wato shubuha to wannan ina ganin shine abin da ya kamata in faɗa a wannan ayar a gurguje sai mu je zuwa ga wato abu na gaba mas'alar mu ta gaba ita ce mas'ala ta 322 a cikin littafin wato abin nan a kafin mu je wannan mas'ala yanzu aya ta 51 ne kenan zamu koma cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin shine kawo a mas'ala wato a aya ta 51 a cikin suratul a'raf a mas'ala ta 77 malam yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fal yawma a yau su kafirai Allah da magana akan su nan sahum zamu manta da su kama na su liqa a yawmihim hadha kamar yadda suka manta wato liqa a yawmihim haduwarsu da wannan yini hadha wannan yini da na tashi alkiyama in ka gara kuma kana hada liqa a rabbihim domin wani lokacin sun manta da wannan yini ko sun manta da haduwa da ubangiji duk da fassarorin ba su ci karo da juna ba wa amsaluha irin wannan inji mallam min ayati daga cikin ayoyi ka qaulihi kamar fadar Allah nasullaha sun manta da Allah fa nasiyahum sai Allah ya manta da su aya ta 67 a cikin suratu tauba wa qaulihi da fadar Allah wa kadhalika al-yawma tunsa kamar yau ne haka za a manta da kai kamar yadda ya zo a cikin suratu taha inda Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa kina ayoyin mu sun zo ma ka manta da su haka haka zamu manta da kai wa qila al-yawma nansakum da ayata tace a yau zamu manta da ku a cikin suratul jasiya aya ta 34 malam ya ce to la yu'aridu qawlahu ta'ala waɗannan ayoyin ba za su ci karo da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ba inda annabi Musa yake ma fir'auna raddi la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya bata baya wato shagala kuma baya bata baya kuskure wala yansa kuma baya mantuwa wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wataala wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba aya ta 64 a cikin suratu maryam wa ma natanazzaru illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya malam yace li anna ma'na domin abinda ake nufi fal yawma nansahum a yau zamu manta da su al-a'raf aya ta 51 wa nahwihi da waninsu aina turukuhum fil azabi zamu bar su cikin azaba nan nasiya bi ma'ana taraka ya bar shi mahrumina an haramta musu min kulli khairin ga kowane irin alkhairi Allah kai mu tsari wallahu ta'ala alam kenan nan sai ka gane fi'ili na nasiya in ya zo wani lokaci ana nufin mantuwa wani lokaci ana nufin an ga abu an san da shi amma an bar shi shi yasa ita ko mantuwa galibi idan ka bar abu kana ganin shi da gangan wata rana sai ka manta da shi ina fata ana fahimta ta shi yasa Allah ya ce ta'muruna nasa bil birr وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب اتامرون الناس بالبر ذاكم مرci mutane da aiki nagari وتنسون انفسكم sai ku manta da kawunan ku a sai ku bar kawunan ku ku ba za ku yi ba zargi ne ga malaman ahlul kitab kuma ya shafi duk wani malami wanda baya aiki da ilimin sa a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dan haka abin da ya kamata mu fahimta nan nan sahum shine zamu bar su ba wai zamu manta ba dan Allah subhanahu wataala baya mantuwa shi yasa za ka yi hattara wani lokaci zahirin alkur'ani shine asalin abin da ake fassara da shi a ahli sunna sabanin yan batiniya da yan haƙiƙa da suke cewa a'a batini ake kallo a'a zahiri ake kallo sai an ga zahirin bai fassaruwa sannan a bi ka'idodi na shari'a a fassara alkur'ani da ta'wili wato a kawo dalilan da suke nuna wannan kuma ba wai kai mutum ya zauna ba ya fassara alkur'ani ya ce sallah ba sallah ake nufi ba kawai dai tsarkakar zuciya kaza kaza da waɗansu fassarori musamman shi'a batiniya da kuma shi'a isna a shari'a suke fassara ayoyi da aliyu da ahlul bait babu wani dalili da kuma wato yan hakika na sufiya da suka yi gulatu sufiya suke fassara qur'ani da batini da kuma irin fassarori na yan falsafa da yan ilmaniyun da yan alhadatha waɗanda suke cewa qur'ani bai buƙatar wata ka'ida kawai ko ya fassara alqur'ani irin yadda gada ma wata mazhaba ce ta kafirci hadatha ake kiranta dole yan uwa musulmi mu yi hattara da irin waɗannan to haka wannan shi ne abin da ake nufi kamar yadda misali za ku ga annabi yusuf ya ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah ni na bar wata millata qaumin wata milla shari'a ta waɗansu mutane kaga kenan in an ce ya bari ya taba zama a'a inni taraktu ni ban taba yi ba ina fata ana fahimta ta ban taba zama akan wannan ba musamman ayoyin da zaka ga suna nuna kamar annabawa sun taba zama akan shirka waɗanda zaka samu yan hashawiyya wata aqida ce ta hashawiyya suna nuna annabawa suna iya kafirta sannan su musulunta ko kuma abin da ya kama da haka kuma suna ka ayoyi da dama inda suke nuna annabawa sun yi kuskure an ce fa wa kazahu Musa fa qada alai annabi Musa ya buge shi sai ya mutu wanda ya kashe mutun ai kamar ma ya kafirta ne kamar yadda suke cewa alhali wannan lokaci annabi Musa ba annabin Allah bane ba ba shi risala ba kuma wannan mutumin da annabi Musa ya kasance akan ya kashe shi akan kuskure ne wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a kuma wannan mutumin ba mumi bane yana daga cikin mutanen fir'auna masu yin shirka ko ka cewa asa adamu rabbahu fagawa annabi adamu ya saba ubangin shi ya halaka nan ba halaka ana nufin yayi fita daga cikin addinin musulunci ba mantuwa yayi dan Allah ya ce walaqad ahidna ila adamu min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma ko a ce annabi shu'aib ya ce in udna fi millatikum in mun dawo a in udna in mun kasance ko ko in udna in mutane na su sun bi ku misali ba da ni ba don ni ban taba zama ba ko ko in uduna yayi magana ne da al'ummar sa su sun taba kasancewa amma shi ba akan wannan abin yake ba sai magana da sunan al'ummar sa waɗanda sun ka taba yi ko ko a'a in uduna in kuna sa tsammanin mu dawo dan shi bai taba zama akan shirka ba amma da yake bai bayyana wannan da'awa ba sai suka sa tsammanin yana akan wannan sai suka ce kenan suna zargin shi ma akan haka ya kasance ina fatan ana fahimta ta shi yasa za ku ga mutane annabi salih sun ce mai qad kunta fina marjuwan qabla hadha mun taba sama ka tsammanin marjuwan kenan ma'ana shi kamar ɗaya ne daga cikin su tunda sun yi tunanin ko su ba su shugabanci ko ko sun yi masa tunani na gari ko abin da ya kamata haka yadda malamai suka yi fassara to dan haka yana da kyau yan uwa ayi hattara da irin waɗannan aƙidu kuma a san yadda za a yi raddi gare su ka a zo a kafirtar da annabawa sai lamarin ya lalace tunda yan annabawa sun kafirta ban san wanda ya saura ba ko malami ne ko mawane ne shi yasa kabla sun suke yawan yawo a wannan zamani kai tsaye ba tare da wani abu mutum da ya ci to ya koshi sai cewa na ai kafiri ne gaba ɗaya kabla san din yanzu ban ma san wanda ya fita ba sahabbai ba su fita ba malamai ba su fita ba to bale ma annabawa yanzu an riga an sabo ga aqida ta kafirtar da wasu annabawa to kaga shikenan gaba ɗaya sai a je a yi ta tawili a ce Allah ya ce laqad taballahu ala nabi Allah ya karbi tuba annabi kenan annabi ma ya aikata abin da bai dace ba li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik da Allah ya gafarta maka kenan annabi ma ya abin da bai dace ba da sauran waɗannan abubuwa zan ba ɗalibin ilimi musamman wani littafi sunansa ashafa na qadi iyad ya kawo irin wannan mas'ala da ayoyi ɗalibin ilimi zai iya komawa a cikin wannan littafi ya ga wato irin shubuhohin da ake kawo na cewa annabawa za su iya kafirta da abin da ya kamata haka wal iyazu billah da haka ashe kafirta wani malami ko wani mutum ba wani abu ne tun da ba annabawa an yi kokarin wato kafirtar da su to wannan shine abin da malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba yan uwa musulmi za mu dawo ne cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin mas'ala ta 300 wato da 22 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ya ce ala lahul khalqu wal amru ala ku saurara harful istiftah inji malaman zauri ku saurara lahul khalqu halitta an gane ko nan al khalqu in mun dauki fi'ili ne wato masdar khalaqa yakhluqu khalqan shine yin halitta ko ko alhalku na ana nufin almakhluqat abubuwan da Allah ya halitta domin ya ce ma tara fi khalqir rahman min tafawut ba za ka gani fi khalqir rahman ga halitta Allah to ai babu wanda ga lokacin da Allah ke halitta sai a ce fi makhluqat nan makhluqat ake nufi a wajen su malamai ko a ce cikin halitta Allah ko abubuwan da Allah ya halitta to nan fassara sai ta bambanta ala ku saurara lahul khalqu yin halitta na Allah ne ba wanda ya isa halitta in ba Allah ba قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار كوكو على كسورة له الخلق المخلوقات جبادي نم مصدر ني أريد به اسم المفعول أريد به أريد به اسم المفعول نن له الخلق دخل تونا الله ني والأمر ده الأمر ma'ana ba da umarni ko ko sha'ani domin al'amurin lokaci na da kuwa al'amur umarni sai ya zamanto umarni ba da umarni jam'in shi wato al-awamir ko kuma al'amru ash-sha'an shine jam'in shi al-umur al'amurra na sha'ani duk dai malamai suna fassarawa da su kenan ko a ce ba da umarni na Allah ne ba wanda sai ba da umarni in ba Allah ba ko ko al'amur sha'ani na Allah ne domin Allah yake zartar da abin da ya ga dama amma al-khalqu malam yace amma halitta bi ma'anar ijad da ma'ana ta samarwa wal ihdathi da kagar abubuwa fa zahirun annahu mukhtassun bihi subhanahu wa ta'ala wannan zahiri ya nuna cewa babu wanda zai yi sai in ba Allah ba don kowa ya yarda cewa babu mai halitta in ba Allah ba wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah hakka fire sun yarda wannan a tauhidur rububiyya wa amma al-amru amma a ce umurni na Allah ne fa li khairihi aidan a wani Allah ma yana bada umurni bi dalili qawlihi ta'ala za ku ga fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya amuruna bil ma'ruf mutane suna umarni da abu mai kyau wanda ya zo cikin ayoyi da dama ya amuru da bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar malam ya bada misali ne da suratul tauba aya ta 71 duk da yake ba cikin tauba dai akwai irin wannan ya amuru bil ma'ruf ba akwai cikin ali imran da sauran wurare wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko wa amur bil urfi kai umurni kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil urfi da abun da yake nagari dabi'a ta gari wanda shine ya sama malamai na usulul fiqh sun ka fitar da babi na al'ada muhakkama kina akwai abinda al'ada ce ta mutane da ita ake musu hukunci in dai al'ada su ba su saba shari'a ba aya ta 199 a cikin suratul a'raf wa qawluhu wa qawluhu da fadar Allah an gane ko bi dalili qawlihi wa qawlihi wa qawlihi da fadar Allah wa amur ahlaka bis salah ka umurci iyalanka da sallah suratul taha aya ta 132 to wannan ya ake nufi kenan sai malam yace kulna zamu ce al muradu bil amri huna abinda ake nufi da al'amari wato qauluhu ta'ala fadar Allah kun kasance inda khalqil ashiya'i lokacin da za a halitta abubuwa wa hadha al amru alladhi bihi bihi al khalqu wannan al'amari wanda na halitta da shi halitta take kasancewa kenan bihi al khalqu ko da shi ake halittawa makhsusun bihi ya kebantu ga Allah kal khalqi kama halitta kenan kamar yadda Allah shi kadai yake halitta kuma shi kaɗai ne addakun duk da yake waɗansu masu guluwi suna iddi'ai daga cikin abin da sai ka ji an ce akwai wani malami ko wani waliyi ko wani daga cikin a'imma yana da kun fa ya kunu wannan guluwi ne shiga ne cikin wato al'amarin Allah asani waɗansu suka fassara cewa annal muradu bil khalq abinda ake nuhi da halitta wal amru da umurni ma sabaqa dhikruhu ma fi hadhihi fi hadhihi al aya abinda ya gabata da anka ambata cikin wannan aya wa huwa khalqus samawati wal ard halitta sammai da kasai wa amru taskhiri shams da al'amari na tafiyar da wato rana wal amru taskhiri shamsi ko taskhiri shamsa in mun ce akwai damiri cikin masdar wal qamar wan nujum kama zukira malam yace to wa zalika makhsusun bihi azza wa jalla tafiyar sammai da kasai da halitta su al'amari ne wanda ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai to wannan shi na ɗaya daga cikin abinda malamai sun ka kawo duk da yake aya inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al arsh yughshi al-layla an-nahara ko wata qira'a yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hatitha wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ko kuma wash-shamsa wal qamara wan nujumu wan nujuma musakhkharatun bi amri akwai musakharatin akwai wato musakharat qira'o'i daban-daban waɗanda alqur'ani ya kawo su yana da kyau ɗalibin ilimi ya yi hattara da irin waɗannan kira'o'in kada mutum ya je wata kira'a wanda bai sani ba saboda yana cikin abin da nake kira zuwa ga ɗaliban ilimi yan uwana zaka ga an kawo wata kira'a kai baka santa ba kuma baka koma malaman da sun kasan kira'at ba su tabbatar maka da cewa akwai wannan kira'a ko babu ta sai ga mutum ya zo ya ce babu wannan kira'a yanzu misali idan muka duba wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri imam ibnu amir ya karanta wa shamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amri sannan kuma inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara an gane ko imam hamza da imam al-kisai da imam khalaf da imam yaqub da imam shu'ba sun karanta yughshi al-layla to kaga idan baka san waɗannan kira'o'in ba kan zabura ka ce ga kira'a babu ta a matsayin ka nawa babu ta abinda ya tabbata riwaya ce mutawatira daga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to don haka dai nan umarni na kun ake zance to amma kafin mu je gaba akwai abu guda biyu da nake son in ce kalima ta khalaqa wani lokaci na zakwa bai ana kaddara ka kaddara abu ka tsara shi amma ba ana nufin halitta ba shi yasa kada wani yazo ya ce ai cikin hadisi an ce mutane za a kai su ranar tashin alkiyama a cikin wuta a ce almusawwirin ahyu ma khuliqtum ku rayar da abin da kun ka halitta sai a ce to ai an cewa cikin hadisi suna halitta ana ana nufin kaddara abubuwa kamar ana ka tsatsara abu ba wai ana nufin kai halitta ba shi yasa sai mun yi hattara da wannan domin da kamar da Allah ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah shine mafi kyautata masu halitta daga cikin masu halitta anan ba ana nufin akwai ba halitta in ba Allah ba innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wistama'u la sannan qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa wahidul qahhar nan irin tsari ne dan adam ya dan kokkwaba abu ba shi ya halicci kasar ba ba shi ya halicci iccin ba ba shi yayi komai ba iyaka sassaka ne ko tsara waye wannan na farko kenan dan haka halitta sai mun fahimci wani lokaci kalima ta halitta tana zakkuwa da ma'ana ta abin nan wato kaddara abu ko tsara shi ba wai halitta ba ta halicci abu babu shi sannan kuma da anka ce lahul khalqu wal amru nan da anka ce al'amari na Allah ne na ana nufin Allah in kaga ya bada mulki ko dukiya na ana nufin ya bada su ne a matsayin gare ka zuwa wani lokaci domin wallahu yuti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin shi ga wanda ya gada ba ana nufin Allah ya dauka mulkin sa gaba ɗaya ba mutum ba a yana dan dan ba mutum cikin mulkin sa don in Allah ya baka mulkin sa gaba ɗaya to ai kuma ya ta zama ubangiji dan akwai masu irin wannan fasarori ko su yi wannan tunanin Allah ya kyauta sannan kuma da an ka ce wal amru da umurni a'a in Allah ya baka mulki ka bada umurni da umurnin Allah kake bayarwa wato in shari'a ce ya dace da shari'a to da umurnin Allah ka bayar shi yasa da an ka ce manzo ya halatta ko ya haramta a'a da izinin Allah ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث cikin hadisi da yace abu kaza haramna ko halatta da izinin Allah ne shi yasa annabi Isa ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum nazo in halatta muku sashi abin da an karanta muku waye yake da izinin halatta ko da haramta in ba Allah ba babu in ba Allah ba da haka ya kamata mu fahimci cewa in an ce annabawa sun bada umarni ba ana nufin dan karan kansu ne ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha sannan kuma da an ka ce nan cikin wannan aya wa amur ahlaka bis sala ka umurci iyalinka da sallah sai malamai suke cewa akwai abin da ake kira amrul amiri kadiba cikin babul amr cikin usul fiqh babi ne mai fadi da babul nahyi da karatu kansu da yadda za a fahimtar nasoshi to da an ka cewa amur ahlaka kai iyalinka umurni to shin iyalin an kai ma umurni ko ko shi manzo sai a ce a'a idan iyalinka ba su balaga ba to umurnin da aka yi kai aka yi ma domin kai zaka koya musu sallah ka abin nan idan ba kai ba kai za a tambaya ta sharke ba amma idan suka balaga to ka umurce su matukar ba su fi karfin ka ba sai in sun bijiri maka kenan sai zaman to lokacin da an ka ce wa amur ahlaka bis salati idan suka girma to ka umurce su kuma umurnin ya shafe ka ya shafe su mas'ala ce ta usulul fiqi domin nan da an ka ce an umurce su to kai an ka umurta ko su a idan ba su balaga ba kai aka umurta idan sun balaga an umurce ka an umurce su an umurce ka ka umurce su kuma an umurce su su yi sallah mas'ala ce cikin usulul fiqi sai abu na karshe a karkashin wannan ayar an ka ce alalahul khalqu wal amru halitta ta Allah ce kuma umarni na Allah ne sai malamai suke cewa nan an yi at-taqdim wa ta'khir malaman balaga da malaman usulul fiqh ya nuna halitta ta Allah ce shi kadai ko koyon halitta na Allah ne shi kadai kuma ba da umarni ko kuma sha'ani na Allah ne shi kadai to dama an ce tafiyar da al'amura na Allah ne shi kadai yana da alaka da aqida duk abin da Allah ya kaddara ma ko na alkhairi ko na sharri ya zanto alkhairi gare kamar da cikin hadisi na sahih muslim an gane ko kenan idan Allah ya kaddara maka alkhairi sai ka gode ma Allah sai ya kara maka idan kuma Allah ya kaddara ma abin da baka so don ba a ce Allah ya kaddara sharri sai kai hakuri sai Allah kuma ya zama ya baka alkhairi kuma zama to alkhairi gare ka to dan haka nan in amrul kauni ake nufi tafiyar da al'amurra wannan babu wanda adda wannan umurni in ba Allah subhanahu wataala ba in kuma amru shar'i na dama ba wanda babu wanda adda umurni na shari'a sai na Allah to sai kuma al'amur in ana nufin wato al'amru ana nufin bada umurni na shari'a to sai an ka ce lahu marmakon a ce ala alkhalqu wal amru lahu halitta da umarni na Allah ne sai an ka ce lahu gare shi shi kadai shike nan at taqrib wa ta'khir yufid al hasr ba wannan ne ɗaya ma'anarsa ba amma dai ɗaya daga cikin ma'anonin da ke bayarwa shi an jinkirta abin da kamata a gabatas yana nufin sha makancewa kenan halitta ta Allah ce shi kadai umarni na Allah ne shi kadai to anan in muka ce tafiyar da al'amura dama mun san Allah ya turo wata musiba tunda ko ka yadda ko baka yadda ba dole ka yadda ko ka ki ko ka so wannan ana saka ma ubangiji Allah idan ya turo ruwa ba wanda sai hana ruwan sama ko guguwa to amma yan umarni na shari'a na halitta dama kowa yarda babu wai halitta in ba Allah ba duk da kafirai sun yarda da wannan sai waɗanda suke ganin kamar babu ubangiji su ma in sun ka shiga cikin bala'i su yarda su ce akwai Allah to to amma umarni na shari'a fa sai malamai suka yi raddi ga waɗanda suke ganin addinin musulunci da yan ilmaniyun da yan aqlaniyun da kuma bayan asaurar faransiya wadda ta yi bore akan addini da shugabannin nan su da suke ganin addini bai da alaka da tafiyar da al'amurra sai su ce to kawai malam ya koma gona ya ci gaba da wa'azi kawai ya bar duniya ta tafi gaba sai an ka ce a'a lahul khalqu wal amr umurni gaba ɗaya na Allah na duk abin da zaka yi a shari'a wanda bai fahimci musulunci ba sai ce a'a abu kaza babu shi a musulunci baka dai fahimta ba baka koma ma malamai ba koko ka sani ka tace gaskiya saboda kana son duniya ashe tafiyar da al'umma gaba ɗaya ba da zai ake musulunci bai da alaka da ita Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin a cikin ayata idza tadaya ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu yake cewa da yazo karshen wannan aya inda anka ce wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yuallimukumullah Allah yana sanar da ku duk da yake anan akwai bayanai da ya kamata mu gabatar waɗansu na cewa to in kun ka ji tsoron Allah sai Allah ya ba ku sani to lalle wannan ma'anar haka take amma nan a larabci ba haka abin yake ba ba a ce wattaqullaha yu'allimkumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya ba ku sani sai zamanto jawabul amri ne domin jawabul amri yana zamantowa mi yana zamantowa da jawabu sharti zamanto majzum in babu abin da ya hana to ne wattaqullaha wa yu'allimukumullah bai ce wa yu'allimkumullah ba kenan wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah yana sanar da ku hukumce hukumcen da sun ka gabata shine abin da ayat take karantarwa amma in ka ji tsoron Allah Allah zai baka ilmi wannan hakikatan haka nan ne dan ya ce in ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku furqanan wadansu malamai suka ce na ilmin tufarriqu da bihi bainal haqqi wal batil Allah zai ba ku ilimi to wannan hakikatan gaskiya ne in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi wato wanda yake ingantacce kuma ba dole ba sai ilimin duniya ilimin da za ku bambance gaskiya da ƙarya wani ya san gaskiyar da ƙarya amma baya aiki da su to me amfanin ilimin sa ko da malami ne ko da ba kai karatu ba sai Allah ya baka fahimtar gaskiya ka gane gaskiya kai aiki da ita kuma in ka gane ƙarya ka nisance ta domin ilimi ba shine imani ba muna fatan Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisanta ta harana da zamu koma ga Allah to dan haka yu'allimukumullah nan ba jawabul amri bane amma dai tabbas in ku ji tsoron Allah zai ku imi kinan ana iya kaddara wattaqullaha yu'allimukumullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim mai son karin bayani ya koma cikin ad-durrul masun fi ulumi fi ulumil kitab al-maknun wani lokacin ina karanta shi da fi ulumi kitab al-maknun amma da na duba ya kawo alif wal lam fi ulumil kitab al-maknun haka ke rubuci na littafin dan haka sai yan uwa su duba da kyau kuskure ne akai wajen fada kuma mun gyara ina fata an fahimci ni to sheikh ibnu usaymin a karkashin wannan ayaki cewa ayat bashi ai bashi kasuwanci ne duk duniya ana kasuwanci ana har mu'amala ta bashi bashi tsakanin ma'aikata da ma'aikata gwamnati da talakawa ƙasa da ƙasa bashi yanzu ma an kirkiro mana bashi na ƙarya an ɗora muna an sace arzikin mu kuma an ɗora muna bashi don a ƙara bautar da ƙasashen mu kamar yadda mafi ilimin turai suke faɗa da yadda irin yadda ake mana sharri to yanzu kuma an ce addini bai da alaka da zancen duniya to shi bashi al'amarin menene zaka iske musulunci ya bayani kan wasu abubuwa da suke da alaka da jagoranci yadda annaba suka jagoranci mutane mutane daga suka jagoranci mutane maganar bashi maganar kaza maganar kaza ba abubuwa ne zancen aure kai ba amma dan a yaki addinin a nuna bai dace ba saboda su addini na kiristanci ya karkace a turai ya yi dama akwai ayoyin da aka canza sauran mutane ne shi yasa aka kauce ma wannan addini malaman kiristanci na wannan lokaci sun bi masu mulki na wannan lokaci an yi zalunci shi yasa sai suka yi bore ga addini suka yi bore ga shugabanni ne musamman sarakai to shi na yanzu ake son a kawo mana wannan a ce addinin musulunci shi ma a yaƙe shi a yaƙi duk jagora na musulunci ba haka nan bane a'a musulunci yayi magana kan komai sai dai in baka sani ba baka sani ba kuma in ka sani ne kake yakar musulunci don saboda neman matsayinka na duniya kake son a mai da addini gefe wallahi tana yiwa ka rasa duniya ka rasa lahira Allah kai mu na tsari to wannan shine abin da zan iya cewa a ƙarƙashin wannan aya da malam ya bayanin cewa umarni na Allah ne kenan waɗanda suke cewa a bar zancen bin umarnin addini a bi umarnin su to wannan kuma sun faɗa ma hatsari ɗaya daga cikin malamai na ƙasar Misra babban malamin hadisi Abu Ishaq Lahwani ya taɓa bayani kan wannan aya yake cewa kamar waɗanda suke ganin 'yan siyasa da waɗanda suke ganin kamar addini bai da alaka da rayuwa ya ce da Allah ce alalahul khalqu wal amr su sai suka ce a'a alalahul khalqu wa lanal amr kenan Allah shi ya halitta mu kuma mu adda umri to ka ku ga wanga akwai akwai rikici Allah ya kyauta to wannan shine abin da zan iya cewa a ƙarƙashin wannan aya sai mu je a mas'ala ta gaba cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam shine ya kawo ayar da take akan layi mas'ala ta 323 malam yace fa in kila idan aka ce lima qala nuhun alaihi salatu wassalam ya aka annabi nuhu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa laisa bi dalalatun ban da bata ko guda da yamma mutanen saraddi domin mutanen sun faɗa inna lanaraka fi dalalin mubin kana cikin bata qala ya qawmi laisa bi dalalatun yace ni ban da bata to sai malam yace me yasa yace bitta'i aka kawo nashi da ta'un walam yaqul bai ce ba laisa bi dalalun babu bata tare da ni kama wasafahu qaumuhu bihi domin mutane sun ce inna lanaraka fi dalalin mubin mun gani ka cikin bata ba yace ba laysa bi dalalun wa zalika malan yace idan aka yi haka ashaddu munasabatan shi yafi dacewa zama daidai li yakuna nafiyan aina ma asbatuhu domin ya kore abinda sun ka tabbatar mishi tunda sun ce fi dalalin mubin yace laysa bi dalalun ya kore abinda sun ka tabbatar mishi amma sai ce laysa bi dalalatun ya kawo ta'un malan yace qulna zamu ce ad-dalalatu ad-dalala bata aqallu ita an mafi kadan min ad-dalali daga bata kenan nan ad-dalalatu in an kawo ta'un da larabci ana nufin bata ek kadan an gane ko mafi kadan min ad-dalali an ci dalala bata mai yawa don bahaushe ya gane ko mai jin Hausa fa kana nafyuha ablaw fa kana kasancewa nafyuha kore bata ek kadan ablagha an gane ko shi ya fi kai matuƙa fi nafi dalali anhu ya kore makansa bata ka annahu qala kamar dai ya ce laisa bi shay'un min ad-dalali ban tare da wani abu na bata kama lauki da kamar ko an kamar dai da an ce alaka samarun shin kana da ƴaƴan itace fa qulta sai ka ce mali samara ban da ko dan wato dan ice daya ma'ana kenan banda wato in an ce dan ice nan ba ana nufin abin da baka maka ce dai dan ice wanda ake ci ma'ana shi ne abin da ake nufi kana zalika wannan zai kasance wato ablagha shine mafi kai matuƙa fi nafi wajen korewa min kauli kamali samarun banda ƴaƴan itace domin in ka ce banda ƴaƴan itace kenan tana yiwa kana da koda kaɗan ne wannan shine abin da malam ya kawo kenan shi ya ɗauki cewa da ad-dalalu bata mai yawa ad-dalalatu bata ɗaya waɗansu daga cikin malamai suna ganin a'a addalalu bata da addalalatu duka bata ake nufi kinan sai ya zamanto cewa kawai dai an yi tafannun ne kamar yadda wadansu malamai suke gani in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir in ba manta ba shi yana ganin da addalalu da addalalatu kawai duka ma'anar su dai bata ake nufi ya sun tabbatar mishi da bata ya kore maka kansa bata amma waɗansu malamai su suna ganin ma cewa addalalu bata ce yak kaɗan addalalatu bata ce mai yawa su sun juyar da wannan sabani abinda wannan malam mai littafin ya kawo kenan da sun kace inna lanaraka fi dhalalin mubin mu muna ganin ka cikin bata kenan bata ce wadda take wato ek kadan to shi ko sai ce laysa bi dhalalatun ina fata ana fahimta ta banda bata wato da take mai yawa ma'ana ku kuna ganin cewa ma ina da bata ek kadan alhali banda bata mai yawa ballintana ma bata ek kadan waɗansu malamai sun tafi akan haka da haka akwai maganganu na malamai wallahu ta'ala alam mas'alar mu ta gaba duk da yake mas'ala ta kalma ta ad-dalal sai mun yi hattara ita ma tana daga cikin abin da ake amfani da ita wani lokaci kalma ta ad-dalal in ta zo cikin alqur'ani tana nufin bata akan shari'a mutum ya zamanto akan bata ta shari'a wani lokaci kalma ta ad-dalal in ta zo shine tana nufin abu ya narke ya bace ba a ganin sa an gane ko wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid sun kace idan muka bace cikin kasa ba ana nufin irin wagga tafiya ba ka bace cikin kasa ba a ganin ka ana nufin mutumin da ya shiga cikin kasa ya sadi da kasa ina fata ana fahimta ta abin nan kuma kalma ta ad-dalal wani lokaci tana nufin a'a wato baka san hakikanin al'amari ba ka yi itikadin sa ko da ba na shari'a ba ka yi itikadin sa ba a daidai ba kamar yadda ayyan annabi yaqub sun kace tallahi innaka lafi dhalalikal qadim ko mu ce ayyansa da jikokin sa ko mu ce jikokin sa suka ce kana cikin wato bata nan ba suna nufin annabi yaqub batacce bane bai san addini ba a suna nufin game da al'amarin annabi yusufa yana wani tunanin wani abu wanda ba shi ba sannan kalma ta ad-dalal wani lokaci tana nufin rashin sani baka san abu ba sai Allah ya ganar da kai shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wajada ka dallan fahada Allah ya same ka ai dallan baka san hanya ta shari'a ba abubuwa na shari'a sai sanar da kai don ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ba ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana akan shirka ba kun ga irin waɗannan nasoshin da da abubuwa idan mutum bai koma mallita tafai ba waɗanda suke fassarawa na shari'a na magabata sai je ya banna muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙare shiryar da mu ya tabbatar da mu kuma akan shirya haranar da za mu haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ne abin da ke son in ce sai magana ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan aya kafin da je gaba galibi malamai suke cewa in kaga an kawo fi an kawo ala sun zamanto kishiyar juna domin akwai inda fi ba kishiyar ala bace akwai inda ala ba kishiyar fi bace to amma inda sun ka zamanto kishiyar juna to fi tana nufin an an fada an fada cikin bata ana yin al'amari wanda bai dace ba in an ce ala kuma ana nufin akan shari'a kenan in sun zo kishiyar juna shi yasa duk inda qur'ani ya faɗi bata to fi yake kawo mata an gane ko kaga nan sun kace abin nan inna lanaraka fi dhalalin mubin haka annabi ibrahim an faɗa mai yana cikin bata kuma zaka ko da yaushe amma an ka kawo ala in dai ga masu imani to ana nufin wato ana nufin shiriya shi yasa Allah ce ulaika ala hudan min rabbihim wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin kaga ala hudan akan shiriya domin wanda ake kan shiriya kamar mutum ne akan saman abin hawa kamar yadda malamai suka ce yana ganin inda zashi shi ko fi kamar mutumin da ya fada ne cikin rami ko rijiya bai san inda zashi ba dan haka cikin alqur'ani duk zaka ga fi dhalalin fi dhalalin fi dhalalin ala hudan mustaqim ala siratin mustaqim haka dai qur'ani yake tafiya wallahu ta'ala alam wannan ijtihadi ne na malamai in ka ga dama ka karba in baka ga dama ba in ka kana ganin akwai kuskure sai ka kawo dalili ka nuna baka yarda da shi ba tare da dalili ake tafiya saboda wani yana ganin ilimin balaga bai da muhimmanci ilimin nahawu da sarfu da balaga da adab duk shi wani ma abin da ke ɗauka su ko ne ba su da muhimmanci ko kuma tsayin kafirci suke alhali ɗaya ne daga cikin hanya wadda za a gane na soshi hanyoyi ne na gane na soshi don shi qur'anin arabiyyan da larabci aka saukar da shi wani sai to ai sahabai wasu karanta nahawu da sarfu da balaga ba da adab to ya zaka yi ka zo a'a su daga gare su na aka cira to ka'idodin waɗannan ilmumukan su larabcin su suke magana da shi da ka'idodin sai aka ciro ka'idodin sarfin yaren su na su suke magana da shi sai aka ciro ka'idodin yadda za a gane ilimin sarfin da asalin kalima balagar saboda sun kware da iya magana aka gane ga hanyoyin da suke bi a fitrar su suke magana larabcin sai aka fito shi adab kuma tarihin larabawan ne kafin zuwan alkur'ani da zuwansa da kuma bayansa adabul hadith an gane ko da adabul jahili da adabul al-islami shikenan menene arbikin ba wani ilimi ne aka kirgo abinda suka faɗa ne aka faɗa to da haka kada wani zo ya ce muka ai karatun lugha bai da wani amfani to in karatun lugha bai da amfani su sahabban da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mi suka yi bayani sannan in ka ɗauki tafsiri na Ibn Jarir at-Tabari ake cewa Sheikhul Mufassir baiti ɗari nawa ya kafa hujja da su a cikin littafin sa ta Allah ƴan uwa mu yi kokari mu san abin da ake ce ma ilimi idan baka da niyyar neman ilimi ba a ce sai ka kwararren kwararre a luga ba ka kai wani mataki wanda babu irinka amma ka san luga daidai gurgunar da za ta taimaka maka a shari'a wannan shine abin da ya kamata mu sani magabata ba haka suka yi wasa da ilimi ba cikin kowane fanni suna karatu su tsaya su gane shi dan saboda su yi ma alqur'ani hidima su yi ma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidima su yi ma ilimi na shari'a hidima ba wai kawai su zama da ba su ce su sun yi takhassusi kamar yadda ake cewa takhassusi lalle takhassusi na zurfafawa wani lokaci ko zamanin sahabbai ana iya cewa akwai shi ibnu abbas ya shahara da tafsiri misali abu huraira ya shahara da riwaya ta hadisi ana iya cewa wannan akwai shi amma ba wai dan su san wasu fannunukan bane gaba ɗaya kawai mutum ya zauna magabata ya ce bai san wani abu ba to ya zaka zama muhaddis baka iya nahawu ba to ya zaka ma gane ma'ana hadisin ya zaka san fa'ilin ya zaka karanta ruwa cikin ka gane nan an ce yayi balaguro karshen ta shine fa'ili ka zo ka mai da shi maf'ulun bihi ya zaka yi ka gane ma aljarh wa ta'dil baka iya larabcin ba wani malamin hadisi ne a duniya wanda shara da hadisi bai san nahawu ba bai san sarfu ba bai san yadda ake karanta larabci ba da Allah kada mu yi dauri kan mu idan kana da kokarin neman ilimi kana son ka zama malami ka tsaya ka koyi ilimi idan kuma baka da niyya kana son ne kawai ka zo ka yi abin da zaka yi kwana biyu ne ba ka kai ko ina ba za ka kai labari ba in baka tsaya kai karatu mai kyau ba Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu wannan ba ina magana ne kan waɗansu ba ko ina suka kan waɗansu mu kanmu ɗalibai muna buƙatar mu je mu ɗalibai ne muna buƙatar mu je mu ƙara neman ilimi wajen malamai wallahu ta'ala alam to mas'alar mu ta gaba ita ce mas'ala ta ɗari uku kenan da talatin da hudu a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan anka ce kaifa wasafa mala'u kaifa wasafa mala'a bil ladina kafaru ya akai Allah ya siffanta al mala'u in an ce al mala'u sune wato ashraful qaum mutane wanda suke masu daraja cikin mutane ana kiransu al mala'u to ya akai aka kira su bil ladina kafaru da waɗanda suke kafirai fi qissati hud a cikin qissa ta hud duna qissati nuh amma banda qissa ta annabi nuh alaihi assalam aminci Allah ya tabbata a gare su a cikin suratul araf cikin kissa ta annabi nuhu sai an kace qala al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin amma wajen kissa ta annabi hud sai an kace qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi sai an ka kawo alladhina kafaru to ya akai can an ka kawo alladhina kafaru can kuma kissa ta annabi nuhu ba a kawo alladhina kafaru ba shine abinda malam yake son ya ce kafin na je ga bayani da amsa kalima ta al mala'u wadda sun kace ashraful qaum mutane masu daraja saboda asirin su ta samu asiri daga mala'a yamla'u mala'a shine ya cika abu to kenan suna cika majalisa bi qamatihimul wafiya suna da tsawo su ne ake gani sai su zo su yi tsaye da jikin su dama in ana taro su ne suke zuwa su baji wadansu kuma su ce yamla'un al'ayun su ne suke cika wuri domin idan aka zo su ne ake kallo da ido sun cika wato wuri su kaɗai ne ake gani kamar su kaɗai ne a jama'a ko kuma almala saboda mutane idan suka zo tare da mutanen su sai su cika wuri shi yasa aka kira su almala domin su ne shugabanni wannan shine asalin wannan kalma a larabci kamar yadda suke cewa shi yasa alqur'ani ya kira su da mala malam yace kulna zamu ce li annahu abin da yasa an ka kira allazina kafaru cikin qaumi hud ba a kira allazina kafaru ba a cikin mala'ul ladina kafaru a cikin suratul a cikin kissa ta annabi nuhu li'annahu kana fi ashrafi fi ashrafi qaumi hudin man amana bihi minhum inda hadha alqawl waɗansu malamai suna ganin cewa cikin annabi mutanen annabi hudu akwai magabata mutane nagari da suka yi imani da shi wato annabi hudu falam yakun kullul mala'i min qaumihi qa'ilina inna lanaraka fi safaha kenan ba dukkan mutanen shi bane masu daraja daga cikin su shugabanni ne da masu fada aji suka ce inna lanaraka fi safaha muna ganin ka cikin wauta an gane ko aya ta 66 a cikin suratul a'raf bi khilafi qaumi nuh sabanin mutanen annabi nuh fa innahu lam yakun minhum man amana bihi ba a samu wanda ya imani da shi ba daga cikin mutane masu kima da daraja masu kuɗi da wani abu da masu ƙarfin faɗa aji inda qaulihim lokacin da sun kace inna lanaraka fi dhalalin mubin mu muna ganin ka cikin bata shi yasa su ba a kawo ba almalu alladhina kafaru fa kana kenan yadda al'amari ya kasance kullul mala'i ƙa'ili na zalika kenan dukkan masu daraja na mutanen annabi nuhu sun gaya mai cewa mu muna ganin ka cikin wahuta malik yace haka za a jaba ba'dul ulama waɗansu malamai haka suka bada amsa wa hadhal jawabu malam yace kai wagga amsa manqudun za a warware ta bi qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala fi surati hud a cikin suratu hud fi qissati nuhin alaihi salam a cikin kissa ta annabi nuhu fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi mutanen da suke shugabanni masu daraja masu kima waɗanda na kafirta a cikin al'umma annabi Nuhu. To in kun ci haka nan to can an kawo musu mana cikin suratul Hud aya ta 27. Wa kaza fi suratul mu'minin haka cikin suratul mu'minin an gane ko ya kawo shi ne akan tsarin larabci don suratul mu'minuna ake rubutawa mabniyun alal hikaya. Malam ya kawo shi akan wannan. Kenan a tsarin larabci ne ba akan yadda aka rubuta shi ba cikin wato alqur'ani. A cikin suratul mu'minuna an kawo almala'ul ladina kafaru wa jawabu hadha an-naqdu malam ya ce to amma amsar da za a bayar akan warware wadda malamai suka yi annahu ya juzu kenan yana halatta annal qaula cewa wannan magana kana waqa marrataini kenan an samu wannan magana so biyu wal marratu thaniya wato shudi na biyu ko karo na biyu an gane ko ko zubin na biyu ba'da imani ba'dihim bayan sashen sun yi imani kenan sai zamanto farkon maganar lokacin da an ka ce qala al mala'u min qaumihi nan ba a samu wani mutum mai daraja ba mai kima wanda ya imani da annabi nuhu amma da an ka ce fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi a cikin hudu da cikin suratul mu'minun saboda wannan lokaci an samu waɗansu sun bi shi to wannan istihadi ne amma yana buƙatar mi yana buƙatar sai an samu nassoshin da sun ka tabbatar da wannan shin an samu cikin masu daraja wanda suka yi imani annabi nuhu Allah dai ya ce wa amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani shi sai kaɗan an kawo ijtihadi a ce mutum 70 ko kaza a'a qalil dai Allah ce yan kaɗan waɗannan yan kaɗan kuma matarsa ba ta yi imani da shi ba kuma an ce yana da wata mata banda ita amma alkur'ani bai faɗe ta ba an ce yana da ƴaƴa to lalle ɗansa guda bai imani da shi ba amma Allah ce wa Allah zurriyatahu mul baqin wannan za a fahimci cewa akwai su ƴaƴa ga annabi Nuhu wanda ba wannan ba tunda Allah ya ce ya sanya zurriyarsa su ne suka wanzu bayan ƙasa bisa doron ƙasa to don haka dai wannan yana buƙatar sai an samu nassi in an samu wani shugaba wanda ya imani da shi annabi Nuhu sannan a tabbatar da wato wannan amsa dan galibi mafi yawanci masu shugabanci masu karfin fada aji waɗanda suke ganin su ne a manya masu kuɗi masu mulki ko 'yan gari ko suke da karfin fada aji suna ganin bin da awa ma shirme ne ko kuma ba wanda ya sai ci karo da abin da suke fada saboda su ne suke da yuka da nama su suke karyawa ko babu gaba galibi su ne da ma suke yin kanzagi ga da'awa shi yasa galibi ba sa son mutane su gane gaskiya su bi su sai su yi ta kokari su nuna cewa waɗannan mutane da sun zo su kawo bore ko suna son buƙatar kuɗi ne ko mulkin kuke sun su kwace ko dukiyar kuce suke sun su kwace ko ko darajar kuce ko darajar yaren ku ko darajar kabila ku ko darajar yankin ku ko wani abu na suka zo nema sai a tunzura mutane da wannan alhali an san gaskiya an tuhumci annabi Musa ya zo ne don ya kwace ƙasa an tuhumce shi ya zo ne ya kwace mutane ko ya fitar da su daga cikin ƙasarsu alhali kuma fir'auna ya san ƙarya yake yi الله سبحانه وتعالى فقال متعلم فرعون قال الملأ من قومه إن هذا لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم كاغان شي فرعون يا فدا كو متانه سو سن فدا كينان ودان سو malamai suka ce fir'auna ya fada fada sannan mutanen shi suka maimaita ko kuma mutanen shi suka fada shi ma sai ya maimaita don saboda kariyar mulki amma a ƙarshe so san gaskiya ce abbasa son bi shi yasa kai mai wa'azi kaka sa tsammanin aikin kaka shirye da mutane ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da izini ya shirye da mutane amma zai musu bayani kuma da an ka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim manzo yana shirye su a ana nufin yana bayani wa innaka latahdi nas ay tubayyinu lin nas inda an ka ce baya shiryarwa nan hidayatu tawfiq wa innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha aikin ka shine bayani baka iya shiryar da kowa kai ma abin da ka gane na shirya kai fatan ka mutu akan shi na tauhidi don baka san yadda zaka kare ba to dan haka tohama tohama ba su karewa kafirai su yi waɗanda suke son bin bisan ransu cikin addinin musulunci su bi wanda yake da wani kyamar shiga gaskiya ko ko yake da kiyayya da wani mutum wanda yake faɗar gaskiya sai ya kirkiro matsalarsa wannan ba yau aka saba ba an ce liyukhrijakum min ardikum inna hadhani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrima kun zo ko ku kun zo ne ku kwace mutane wa takunu lakum al-kibriya fil ard wa ma nahnu lakum bi mu'minin ko ku ku ba kowa bane anu'minu li basharain mithlina wa qaumuhum lana abidun duk an faɗa ma annaba irin waɗannan abubuwa duk tuhuma an yi shi yasa kafirai kullum suke ta kokarin su yi amfani da waɗanda ba sa kishin addini daga cikin musulmai ko ko waɗanda ba su fahimci addini da kyau ba ko kuma waɗanda suke son su yaki addini da su sai kullum a nuna cewa malamai suke ka tarzoma malamai suke ka kaza kullum irin waɗannan tumce tumce ana yin su ko ko kaza ake bukata ko ko wani abu ne an zo a kwace ma mutane jagorancin su ne an zo a canza mutane a mai da mutane baya a lalata su a yi kaza duk waɗannan abubuwa shirme ne Allah ya faɗa in dai kana yaƙar gaskiya ka sani wallahi yana da wahala wani lokaci Allah ya barka ka dawo Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ga fir'auna da mutanensa falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin fir'auna sai da yaga Allah zai kama shi sai ce ya tuba Allah ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu kai sake kana yakar gaskiya amma laiku mutuwa suka bayyana wallahi kada ka ta kare kuma ka dage da yakar gaskiya ka san gaskiya ce wallahi akwai wayar Allah ya barka ka tuba da haka ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya muna kariya da bin son rai kuma Allah ya mura kariya da jahilci ɗan uwa musulmi ina ganin wannan mas'ala ita ce za ta samu shiga sai mu dakanta sai darasin mu na kenan insha Allah ta'ala na 84 idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko wannan shine karshen darasin mu na 83 abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh